أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد yan uwa masu kallo da sauraronmu muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka shirin da ke bayani akan ladubban neman ilimi kamar yadda muka sha ambatawa ladubba a cikin neman ilimi wasu ababe ne waɗanda suke ginshiƙai ga shi ilimin samunsa da kuma albarkarsa da kuma amfanarsa da zai yi ma al'umma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ilimi mai amfani sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya abin da muke koya ya zama mana hujja a gare mu ranar lahira ba hujja a kanmu ba ya Allah maɗaukakin sarki ka shiryatar ta sanadiyyar mu kuma mu ma ka sanya mu mu zama shiryayyu a shirinmu wanda yake kafin wannan mun karkara bayani akan bangare na farko na ladubban neman ilimi wato adabu talib fi nafsi qabla bada'i at-talab ladubban ɗalibin ilimi kafin ma ya fara neman ilimin a inda muka ambaci abubuwa guda uku manya-manya su ne na farko anniyatu ko al-ikhlas wato niyya da kuma tsantsance ta da yi dan Allah abu na biyu da muka yi batu a kansa a cikin wannan bagire shine ikhtiyaru al-ustazi wato zaben malami an faɗa mana wani irin malami mutum zai zaɓa kuma sannan ya ake zaben malamin da za a yi karatu a wajensa abu na uku da ake buƙatar ɗalibin ilimi ya zama ya siffanti da shi tun kafin ya fara neman ilimin shine ulul himma wato himmarsa ta kasance maɗaukakiya mun yi bayani akan hanyoyin da ake bi a samu ulul himma sannan kuma da mahimmancin ita ulul himma wato himma madaukakiya a cikin neman ilimi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana jagoranci a yau insha Allah ta'ala za mu shiga bangare na biyu a cikin ladubban ɗalibin ilimi su ne adabu talibi fi nafsi asna at-talabi wato ladubban da ake buƙatar ɗalibi ya zama ya ladabtu da su a kan kansa asna a talabi a daidai lokacin da yake neman ilimin ya fara neman ilimi niyyarsa mai kyau ce ya samu malami sannan kuma yana da ulul himma to waɗanne kuma ladubban ake buƙatar ya zama ya ladabtu da su waɗanne siffofi ne ake buƙatar ya zama ya siffantu da su domin ilimin nasa ya samu kuma ilimin nasu ya kasance mai albarka kuma ilimin nasu ya kasance mai alkhairi kuma ilimin nasu ya kasance ya amfanar wannan bagire yana da mahimmanci yan uwa domin yanzu ɗalibi ya tsinci kanshi a cikin makaranta ya tafi wajen malami ya fara karatu a wajen sha to wannan ladubba ake so kuma ya zama ya ƙara siffantuwa da shi da su a kan kansa zuciyarsa ya ake buƙatar ta zama abu na farko shine aljiddu ana buƙatar ya zama mai ƙwazo aljiddu yana ɗaya daga cikin nata'iz ne na nata'iju ulul himma ne wato ulul himma himma madaukakiya ita ce take haifar da aljiddu idan aka samu ulul himma alhimmatul aliya himmar ɗalibi ta zama madaukakiya to ita ce za ta ingiza shi ta tunkuɗa shi ta ta masa ƙaimi tana masa allura har ya zama kuma yana da aljiddu wato kwazo da kokari kwazo da kokari wannan wani shishiki ne babba daga cikin shika-shikai na samun ilimi ba yadda za a yi mutum ya sami ilimi ba tare da ya kasance mu jiddan ba wato mai kwazo mai kokari shi yasa malamai suka ce ishara ce Allah ta'ala da ya ce ya yahya khudhil kitaba bi quwwati ce ya kai yahya ka karbi littafi daga da karfi wato littafin at-taura ka karbe shi da karfi ka zama kayi da gaske kake yi domin dama aljiddu shine yi da gaske ƙwazo da ƙoƙari in abin da ya shafi abin haddacewa ne mutum ya ga yayi ƙoƙari ya matsa ma kansa kamar yadda zamu gani nan gaba insha Allahu ta'ala yadda magabatan mu suka kasance a abin da ya shafi hadda sukan yi ƙwazon da zai kai mutum ya maimaita abu sau ɗari a lokaci ɗaya domin ya ga ya haddace wannan abun abun kai zama ya man ya tafi a cikin kwakwal daga kwakwalwarsa to aljiddu kenan wani mai hikima yana cewa bi jiddi la bi jaddin kullu mujri bi jiddin la bi jaddin kullu mujri wa hal jaddun bila jiddin bi mujri shi bi jiddin da ƙwazo ne la bi jaddin ba da kaka ba kullu mujidin dukkan wani mai samu yake samu in kaga mutum ya samu wani abu to ba kakan shi ba ne kawai don kakan shi malami ne shi kenan sai ya zama a malami a'a inna wa in hasunat awailuna lasna ala al'aba'ina takidu nabni kama kanat awailuna tabni wa na'malu mithla ma amilu mai hikima yake cewa inna wa in hasunat awailuna mu ko da magabatanmu na farko sun kyautata aiki lasna alal aba'i na takilu ba ma dogaro da iyayenmu ba a kan iyaye muke dogaro ba kawai mai albahari mu ce a nabnuwa ne a'a sannan yake cewa yake cewa nabni kama kanat awa'iluna tabni mu mukan yi gini ne irin ginin da magabatanmu na farko suka yi wa na'malu mithla ma amilu sannan kuma muna aiki irin nasu da ƙwazo wannan ita ce ka'ida kunibna man shi'ta waqtasib adaban yughnika mahmuduhu 'anil nasabi innal fata man yaqulu ha ana za laysa al fata man yaqulu kana abi kunibna man shi'ta waqtasib adaban ka zama dan kowan duk wanda ka ga dama ya zama babanka inda misali mutum za a ce ya zaɓi baba ba Allah ta'ala bane yake kaddaro mutum baban shi misali sai a ce mutum shi zai zaɓi baban da kansa to ka zama dan wanda ka ga dama amma waqtasi ba adaban amma ka koyi ladabi na ilimi yughnika mahmuduhu anin nasabi wannan zai wadatar da kai ai ta yaban ka ba sai an tuno da nasabar ka ba innal fata man yaqulu ha ana za lallai cikakken matashi na gaske mutumin da ya zama mutum shine wanda yake cewa ha ana za gani nan saboda kwazona laysa alfata man yaqulu kana abi ba wai cikakken mutum bane wanda zai zina cewa babana wane ne to babanka wane shi ne wani yake cewa la in fakharta bi aba'in zawi hasabin faqad sadaqta walakin bi ma waladu in kai alfahari da iyaye waɗanda suke da matsayi babba to sai a ce kai gaskiya tabbas iyayen nan naka masu matsayi ne babba amma kuma bi ma waladu tir da ɗan da suka haifa kai kenan sau daga ƙwazo suna cewa aljiddu yaftahu kulla babin mughlaqin kullun kullum ƙwazo shi ke buɗe kowace ƙofa da aka kulle duk ƙofar da take a kulle to ƙwazo ke buɗe ta da ƙwazon ka za ka buɗe ta da ƙwazo zulƙarnayin alaihi salam ya gina wannan katanga ya sanya tsakanin mutane da kuma ya juju wa majuj ya sanya katanga ƙarfe a tsakaninsu ƙwazo ne so daga ƙwazo da shi ana sa ake samun ilimi dukkan ɗalibin da ya kasance mai ƙwazo to shi Allah subhanahu wa ta'ala yake taimaka shi ya sa magabatanmu tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka san su da ƙwazo wannan ƙwazon nasu ya sanya su kasuwanci gona harkokin iyalansu da makamantan waɗannan ba sa hana su su zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam domin su karbi ilimi a wajensa al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi da al-Imam Muslim sun fitar da hadisi riwayar sayyiduna Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas habrul umma yace daga sayyidina Umar radiyallahu anhu amirul mu'minin sayyidina Umar yake cewa كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة يشي ني دون مقبشينا شي مقبشينا ناوينا شن بنو أمية ابن زيد قبيلة وانا قبيلة تا بنو أمية بن زيد إتقوم قبيلة شتكي تدو أمدينة a tudu take a wali wadda yanzu har yanzu kusan unguwa ce da ake ce mata al'awali sayyidina umar ya ce wa kunna na nawabun nuzula ala rasulillahi sama saboda kwazon mu sai ya kasance muna canji da ni da shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman yau ya je makaranta gobe ne kuma in je yau sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tafi makaranta shi kuma wannan makwabcin nasa shi kuma sai ya tafi harkokinsa mafi yawancin ansaru manoma ne to sai ya tafi harkokinsa amma kasuwanci ne ya tafi kasuwancinsa fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalika al-yawm min al-wahyi wa ghayrihi idan yau ni naje to sai mu haɗu da yamma sai in faɗa masa cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na wahayi in ba shi labarin ilimin da Allah ta'ala ya saukar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi tunda shi bai je ba ni na je wato ni na ji domin na je shi kuma bai je ba yau sai in ba shi labarin in karantar da shi wa idza nazala fa'ala mithla dhalik in kuma shi ya je yau ni kuma sai in tafi kasuwa to in muka dawo in na dawo kasuwa sai ya zo sai ya bani labarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya saukar masa na wahayi a shi wannan hadisi yana nuna mana yadda magabatan mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna da ƙwazo a harkar neman ilimi ba su wasa da neman ilimi الإمام ابن حجر رحمة الله عليه أتم فتح الباري ديكا ديزو شرح ونن حديث سيكي توا وفيه أسكن ونن حديث أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه أشيء طالب إلمي مي قوازو بزي زما ياي سكتشي game da dubi da binciken al'amarin rayuwarsa ba wato in ɗan kasuwa ne ya je kasuwancinsa kuma ya je makaranta idan ɗalibin addini ne kuma yana makarantar boko to duka ya haɗa ya tafi makaranta ya je ya karatun addini kuma sannan kuma ya tafi ya je ya bokonsa bokonsa ba zai hana shi ya yi karatun addini ba kamar yadda wasu ɗalibai suke yi a yau sannan kuma karatun addininsa ba zai hana shi ya rika fashi bai je makarantar boko ba saboda jiddu kwazo kenan liyasta'ina ala talabil ilmi wa ghayrihi domin yi amfani da wannan ya taimaki kansa a wajen neman ilimi domin neman ilimi baya yiwuwa idan mutum bai da wani abin da ya dogara da shi ai sun lissafa cikin abin da ake buƙatar ɗalibin ilimi ya zama yana da shi a cikin rayuwarsa mai hikima yana cewa ala lan tanalu ilma illa bi sittati sa'umbika an majmu'iha bi bayani ذكاء وهرس واصطبار وبلغة wa irshadi ustazin wa tuli zamani yake cewa halalan tanala ilma illa bi sittati ka sani ba za ka taɓa samun ilimi ba sai ka cika abubuwa guda shida sa'un bi ka an majmu'i habi bayani zan zo in baka bayanin guda shidan nan ga sunan zaka'i sai ka zama kana da kwakwalwa ɗalibin ilimi ana buƙatar ya zama yana da kwakwalwa zaka'in wa hirsin sannan kuma ka zama kana da kwaɗayi na karatun wasu ibari sannan kuma ka zama kana da juriya a karatun wa bulghati sannan kuma ka zama kana da abin da ka dogara da shi wanda zai rika taimaka maka alal aqalli ka sai littafi ka sai littafi domin ba a samun ilimi sai da littafi ka sauke wannan littafin za ka sai wani da kuɗi ake siyan littafi sannan wa irshadi ustazin sannan kuma ka zama kana da malamin da zai rika nuna maka a hanya ya rika nuna maka hanya ya ce maka kaza kaza kaza kaza kaza kaza a karatunka wa tuli zamani sannan kuma a dabi ana yi to ashe ɗalibin ilimi a cikin ƙwazansa ana buƙatar ya zama yana da abin da ya dogara da shi a rayuwarsa ana ba da labari cewa sufiyanu sauri rahmatullahi alaihi ɗan kasuwa ne shi yana shiga kasuwa ya kasuwanci ran nan ya gama kasuwancinsa kamar da al-imam al-khatib al-baghdadi ya ka a cikin al-jami' li akhlaq ar-rabi wa adab al-shami' shikenan sai wani ya zo wucewa sai ganshi yana kirga kuɗin sa shikenan sai Allah ya tumala haddaku sai Sufyan rahmatullahi alaihi sai ce laula hadhihi latamandala bina haula ai ba da dan waɗannan kuɗaɗen da kake ganin su muna da su ba to latamandala bina haula'i ai almuluku da sarakuna sun mai da mu hankaci na share majina su rika share majina da mu saboda za mu rika zuwa da takaffafuhum muna miƙa musu hannu muna cewa dan Allah su bamu to idan kuma baki idan baki ya ci to dole ido ya ji kunya sannan duk mutumin da ya miƙa hannunsa to ba zai iya miƙa kafafuwansa ba ya yadda yake so to shi yasa malamai saboda kwazansu sai suka kasance suna da sana'ar da suke da ita su dogara da rayuwa a kanta domin rayuwarsu ta inganta sannan suna zuwa su je su nemi ilimi ma akhzihi bil hazmi fi su'ali amma yafutuhu yawma ghaibatihi sannan kuma ɗalibin ilimi ya zama yana da him yana da ƙwazo mai girma ya riƙi ƙwazo mai girma ta yadda idan yau bai je makaranta ba kila saboda wata harka daga cin harkokinsa na kasuwancinsa ya sa shi nemi uzuri bai je karatu ba wajen malam kamar yadda sai na umar radiyallahu anhu yake da shi da wannan makwabcin nasa daga cikin mutanen madina to idan ya dawo sai ya tambayi wanda ya je makarantar domin a yi masa bayanin wannan abin da shi bai ji ba wannan abin da bai ji ba a makaranta to ashe ana buƙatar ɗalibi ya zama yana da ƙwazo kenan ga abu huraira radiyallahu anhu abu huraira ta radiyallahu anhu sai na abu huraira radiyallahu anhu sai da ya lizumci annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwazansa aslama mutaakhiran ya musulunta daga baya baya domin sahabbai wasu da yawa sun riga shi musulunta duk da sabanin lokacin musulunta su da malaman sira suke da shi to amma dai ala ayyati halin sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu ya musulunta ne a bayan wasu sahabbai amma saboda kwazon sayyidina abu hurairah da yadda ya lizumci annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma damuwarsa da ilimin sai ya zama sayyidina abu hurairah ya kasance shi yafi kowa yawan riwaya a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi hadisan annabi sama a cikin sahabbansa to wannan kwazansa ne ya bashi sannan daga cikin misalan waɗanda za a buga waɗanda suka kasance masu ƙwazo a neman ilimi a baya-baya akwai al'imam Muhammad bin Tsahir al-Maqdisi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da bakwai al-Qaisari al-Zahir wanda malaman malamai sun yi tarjamarsa da yawa a cikin littafansu gaba-gaba akwai al-imam zahabi a cikin littafinsa kundi na tarbiyya kundi na tarihi wato siru alamin nubala al-imam محمد بن طاهر المقدسي القيساري الذهبي يكي شوى مدش كان ابن طاهر يمشي في ليلة واحدة قريبا من سبعة من, من, من, من, من سبعة فراسخة شي محمد بن طاهر أدري لا سي تتاكي تفيا تفير فرسخي بقي farsahi bakwai a wancan lokacin idan sun ce in sun ce farsahi to farsahi ɗaya farsahi farsahi ɗaya mil uku shi ke ba da farsahi ɗaya shi ko mil alfazira'in ne wato rula tsawon rula dubu biyu shi ne zai baka mil ɗaya wannan lissafe-lissafe ne da ake da su na hanya a wancan lokacin kusan yanzu ba a amfani da su mu yanzu ana amfani da mita ne da kilomita to mil ɗaya shine da za ka auna shi shine zira'i wato damtsanka ɗaya to ɗai ɗai ɗai ɗai har sau dubu biyu to shi kuma shi ne sai ka samu dubu shida sannan zai baka farsahi ɗaya wato mil uku kenan to waɗannan dubu shida dubu shida dubu shida dubu shida dubu shida har sau bakwai sai ya tafiya saboda neman ilimi al-imam Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi babban malamin hadisi ɗaya daga cikin mu'asiransa wato wanda suka yi zamani da shi al-imam Silafi yana faɗi yana cewa sami'tu Muhammad ibn Tahir ya kulu saboda ƙwazon Muhammad ibn Tahir ɗin nan da kansa yake faɗa yake ba da labari yake cewa katabtu sahihaini yace na rubuta Bukhari da Muslim su ne sahihani wa sunan abi dawuda da kuma sunan abi dawud littafin al-imam muhammad ibn al-imam abu dawuda as-sajistani sab'a marratin su bakwai ina rubutawa su bakwai yana rubuta da hannunsa bil ujrati ina rubuta ma wasu ɗalibai ne ‘yan uwana saboda me su bani wani abu ina musu haya sukan ɗauke ni haya wani ba zai iya rubuta sayul bukhari ba a lokacin su babu littafai kwafa ake za ka samu a gari sai a ce malami ɗaya shi ke da kwafi na littafi kaza to ɗalibai a wajensa za su rika ansa su ma suna kwafa ranar da ka kwafi naka ka gama kwafan naka to ranar ka mallaka wani kuma tsarin abin da ake shine shi malamin zai zo yana shifta ne wato imla'i yau sai ya ce zai shifta hadisai kamar guda ɗari uku ko ɗari biyu to dan ranar da aka sauke wannan littafin da shiftar da malamin yake yana karantar da su yana ba su riwaya kuma yana musu istinbatin fiqhu da ke cikin waɗannan hadisai to ranar da aka kammala wannan a wannan rana mutum ya mallaki kwafinsa ɗalibi a rana ya zama yana da kwafin shi nashi na ƙashin kansa to shi Muhammad bin Tahir saboda kwazansa har yayi nasa kuma sannan yayi na ragu so daga shi ya riga ya rubuta nasa sahihul bukhari da sahihu muslim sai kuma wasu su zo su kawo masa haya sai ya rubuta musu har sai da ya rubuta sahihul bukhari su bakwai wa katabtu sunan abi dawud ashra marratin bin rai lokacin ina garin rai amma shi sai da na rubuta sunan ibn maja na abdullahi al-qazwini ibn maja rahmatullahi alaihi sai da na rubuta shi su goma shi kuma to ku duba wannan ya rubuta bukhari su bakwai ya rubuta muslim su bakwai ya rubuta sunan abi dawud su bakwai sannan ya rubuta ibn majah su bakwai su goma saboda kwazo kuma yana yi ne dan ya dan samu abin da kuma zai sai takarda domin shi ma ya rubutunsa ya samu wanda zai rubuta nashi ya kuma dan samu abin da zai ci abinci a tare da shi za mu gani insha Allahu ta'ala idan muka zo bayani akan asabu juriya za mu buga misali da shi in Allah maɗaukacin sarki ya yarda a game da juriyar ɗaliban da a game da yunwa domin daga cin abin da ake buƙatar ɗalibi ya zama ya kansa tarbiyya a kai a lokacin da yake neman ilimi akwai juriya to daga cikin nau'ukan juriyar nan akwai juriya akan yunwa mutum ya jure ma yunwa ya fi ƙarfin yunwa ba kowace yunwa ba ce za ta karkaɗa shi ko za ta razana shi ko za ta firgitar da shi ko za ta sa shi har ya gudu ya bar littafansa ko kuma ya ƙi zuwa makaranta ba kowace yunwa ba ce za mu ji irin wannan haƙuri da juriya da irin su Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi rahmatullahi alaihi suke da shi a wannan babu amma a nan a babun ƙwazo ku duba a ce mutum ya ɗauki sahihul Bukhari hadisai ne ga sanin da mukarrarat da mu'allaqat da waɗanda suke musnadat da waɗanda aka maimaita kenan da kuma waɗanda al-Imam al-Bukhari yake ambata su ba tare da isnadi ba da kuma waɗanda suke da isnadi waɗanda su kuma basu maimaitu ba hadisi ne alal aqalli da suka kai kusan dubu takwas dubu takwas amma ya zauna da kansa ya rubuta bayan yi nashi sannan kuma ya zo ya ma wani ya ma wani domin a ɗan bashi wani abin da zai rayuwa da shi har su bakwai sannan haka sahihu muslim ma ya masa haka sunan abi dawud rahmatullahi alaihi haka nan kuma ya zo yema ibnu maja shi kuma wannan ba ma su bakwai ba har da ƙarin uku suka zama su goma wannan yan uwa ɗalibai a wannan zamanin mu rika karanta tarihin waɗannan magabata ko mu rika saurara muna jin ya suke wannan dai malami ya rasu shekara ta ɗari biyar da bakwai ɗari biyar da bakwai baya cikin sahabban annabi sama baya cikin tabi'ai baya cikin tabi'ut tabi'ina ba ma ya cikin almajiran tabi'ut tabi'ina ƙarni na shida ya rasu ya rayu a tsakanin ƙarni na biyar da kuma zuwa farko-farkon ƙarni na shida so da haka mu kwaikwaye su sannan da kansa ya ba da labari ya ce bultu dama marratai ne ce su bi ina yin bawali na jini bawalin jini su bi yana yin bawalin jini ya tashi daga garinsu domin tafiya wani gari neman ilimi saboda kwazo da juriya ba ruwan sha babu abinci ga gajiya sannan takalmi guda nawa mutum zai tsinka takalmi nawa za su lala takalma nawa za su lalace a kafan mutum a kafa kuma ake wannan tafiyar ba wai abin hawa ba wannan ya kai mu matsayin da lokacin da ya zo zai yi bawali shi kawai bawalin shi ya zama na jini ba a matsayin mutumin da ke tsargiya ba mai tsargiya dama an san wannan cutar shi ce a'a wannan saboda tsabagen babu ruwa a jikinsa da yadda bukatan nasa da jikin nasa ke da bukata ta ruwa ya kai ma gabaki ɗaya ruwan jikin nasa ya ƙare da ya zo zai yi bawali kawai jini ya fara zubowa ta gabansa abinda al-Imam Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi rahmatullahi alayhi ya faɗi da kansa kenan wannan yana nuna yadda waɗannan magabata namu suke da matukar juriya akan neman ilimi ana nuna mana lokaci yayi saboda haka insha Allah ta'ala za mu sanya aya a nan sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu haɗuwa ta gaba da izininsa za mu ɗora daga wannan bayani da muke na ƙwazo akan neman ilimi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da wannan sifa mai girma wato sifa ta ƙwazo a cikin neman ilimi haka ma sauran ƙwazon nau'ukan sufufin da kuma na dubban Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da su Allah maɗaukakin sarki ya inganta abin da muke koya na ilimi ya yi albarka a cikinsa muna barin ku a cikin kula Allah subhanahu ta'ala muna muku sallama irin ta addinin musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh